الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم يوم دي منا cikin talata goma kenan ko kuma sha ɗaya ga watan zulqa'ada hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara ashirin da hudu ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha takwas mun sake zama don karanta littafin al'adabul mufrad na imam bukhari Allah madaukakin sarki ya ji ganshi ya gafarta mashi wancan satin mun tattauna ne kan hadisan da ya kawo أباب من لطم عبده فليعتقه فليعتقه من غير إيجاب wanda duk ya mari bawon shi to ya ɗanda shi ba dan ya zama dole ba mun karanto hadisai kusan ɗaya biyu uku ne nake ji ko ko kuma cikin sa muka kwana sati biyu da suka wuce muka karasa shi ko yau za mu tashi a babu qasasil abdi ko qisasil abdi babin da yake magana akan ramuwar bawa can an yi magana in ka dake shi to idan zuciyarka za ta iya maka ka je lahira ba ka matsala shi ne ka yanta shi shi ne zaman ka lafiya in ka dake shi ka ki yanta shi har aka je lahira menene zai faru ina ake ga maka akwai matsala har wayo har a gaban Allah madaukakin sarki da haka kenan ka kalli hadisan mun taho a baya a iya horon bawa idan yayi laifi a iya dukan shi in an dake shi ba bisa laifin da ya aikata ba kafarar wannan laifin an yanta shi ka dake shi ba bisa laifin da ya aikata ba kuma ka ki yanta shi aka je lahira menene zai faru shine abin da zai karantar da mu a babukan mu ne insha Allah ta'ala hadisi mai lamba ta 181 Imam Bukhari yace haddathana Muhammad ibn Yusuf wa qabisatu qala haddathana Sufyanu an Habib ibn Abi Thabit عن ميمون ابن شبيب عن عمار بن ياسر قال لا يضرب أحد عبدا له وهو ظالم له إلا أقيد منه يوم القيامة شوان حديث أنكر أولا عمار ابن ياسر عمار ابن ياسر أنا رجعت كم فرقان صحابي دسكا مسلمتا a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daidai matsalar da ya fada lokacin da ya musulunta suna cikin bayi da shi din da baban shi da baban shi duka suna cikin kangin bauta da haka aka yi ta'azabtar da su akan sai sun bijire ma addinin musulunci dukkanin su basu bijire ba mahaifiyar a haka ta rasu mahaifin shi a haka ya rasu shi ma ya ga mutuwa gaga gaga a gaban idan shi kare da aka ce ba zai kubuta ba har sai ya faɗi kalma ta batanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa yana kuka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya taho wajen shi manzon Allah ya ce ba matsala in ka faɗa cikin wannan halin in an maimaita ka maimaita to ya zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da tsarkakakken imani da tataccen imani har manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bar duniya daga cikin falalar da yake da akwai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce duk wanda ya kusatar da Yasir to kamar ya kusatar da Allah madaukakin sarki wanda yake kiyayya da Amarka ibn Yasir kamar yana kiyayya ne da Allah madaukakin sarki wato mutum ne da aka ba da garanti akan imanin shi farawa cikin imanin shi kuma ya yi dukkan yakukuwan da aka yi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara tun daga badar har zuwa yakin tabuka duka ya halatta tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da quraishawa suka ce ba za su musulunta ba sai an kori irin su amar daga gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya saukar da aya a take wasbir nafsaka ma allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha kai hakuri ka zauna da mutanen da suka sadaukar da kansu suna ambatan Allah madaukakin sarki safiya da yammaci ya rasu yana dan shekara 93 a yakin Siffin matsalar da ta faru tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan yakin Allah madaukakin sarki mace rasuwa to shine rawaito wannan hadisi yake cewa la yadribu ahadun abdan lahu ba wani da zai daki bawon shi da zai duki bawon shi wa huwa zalimun lahu alhali mai zalunci ne ga bawan a lokacin da yake duka la yadribu ahadun ba wani da zai yi duka ko da zai daki abdan lahu bawan da ya mallaka kaga bawan ka ne kai ka sa kuɗi a kasuwa ka sayo ka dake shi wa huwa zalimun lahu daidai lokacin da kake dukan shi zalunta shaki ba laifin da ya aikata ka sa shi aiki ya maka kuma kawai ka ɗauki bulala ka dake shi don ba abin da yi irin abin da aka yan afirka a turai ko a yi ta tafkar mutum a sa mutum a cikin mari yana cin kafafun shi ana duka ana azabta a cikin duk wanda ya ba wannan ba bawansa irin wannan abin illa uqida minhu face an ɗauki fansa a kan shi yawmul qiyamati a ranar gobe alkiyama duk abin da ka aikata wa bawanka irin abin da ka mashi irin haka za a ɗauki bawa a za a ɗauki fansa a wajen Allah maɗaukakin sarki ita kalmar qawad a larabci daidai take da kalmar qisas da haka ko a ce qawad ko a ce qisasi duk abu ɗaya ne da haka duk abin da ka aikata bawanka wannan abin zalunci ne bai cancanta da wannan horon ba to wannan abin sai an ɗauka mashi fansa daidai da abin da ka mashi a ranar gobe a in kwa laifi ne ya aikata mun wuce babi ana ladabtar da su in kuma ka aikata kana tsoron wannan kisasun a ranar gobe alkiyama aka ce ka yanta shi in ka ki yanta shi to irin abin da kai haka za a maka a gaban Allah madaukakin sarki to ka kenan irin wanda suka azabtar da bayin da aka saida su daga Afirka akan mudubi ko ai ka san za a sha aiki ko sarkin garin ku yana zaune bature ya ka masa mudubi ya haska ya ga fuskar sai a ce dauke mutum goma eh aka aka ta karbar bayi da mudubi a tattara su a kai su a yi ta ɗaure su su yi ta mutuwa a kan hanya in sun ji a yi ta tafkar su to duk irin azabar da aka yi musu sai sun rama daidai da abin da aka musu a gaban Allah maɗaukakin sarki lahira akwai fama kowa ji da ɗan ƙaramin nauyi sai a zauna lafiya kalau ko duk wanda ya je da nauyi akwai matsala Allah ka samu je lafiya kalau na na yace illa ukida minhu yawmal qiyamati hadisi na gaba yace haddathana Abu Umar Hafs ibn Umar baban Umar Hafs dan Umar amma ba dan Umar dan Khattabi ba fa qala haddathana Shu'bah qala haddathani Abu Ja'far qala sami'tu Aba Layla qala kharaja Salman fa idha ala dabbatihi yatasaqatu min al-arji fa qala li khadimihi لولا أني أخاف القصاص la'auja'atuka Salman ya fito ɗaya daga cikin shugabanni da aka yi a zamanin baya ko a zamanin dolarin musulunci fai za alafu da batihi sai ga abincin dabbashi irin kasan sarakuna suna kiwon dabobi za a zo a haɗa dissa da wane ne a cuɗa ta a ajiye musu a ɗan turmi suna ci wane ne ake kira alaf in ka gyara dissa da waye ka haɗa su ka ajiyewa doki daidai lokacin da zai ci ko ka ajiyewa saniya wane ne ake kiran shi alaf to ya kimtsa ya gyara ya aji abinci da aka kashe kuɗi kawai da ya fito sai ga wannan dab abincin dabba tashi ya ta saƙa yana zubewa ƙasa ma'ana ba aje ba inda inda dokin ya gibtsa in ya daga bakinsa za a samu guntu ko sai ga in ya daga bakinsa kawai zubewa yake a ƙasa ana tabarna ya ta saƙa min al-ari shi ari kamar hine jigon da ake aure dabobi amma ya bambanta da irin jigon da muke kafawa wanda za a haƙa rami a sa ice a nutsa wani ne jigon da muka sani a ƙasar hausa ko in ka je kara kun wani irin jigo ake igiya ce ake tufkawa ko sai a soka ta a cikin rami sai bakin ta ya fito to irin wannan igiyar da ake tufka ta kara a sa ta a rami kuma ta fito ita ce jigon ita ce igiyar ɗaurin to wani abin da ake kiran shi ari sai kita to da ya fito sai ga irin wannan abin da dabbar take ci tana zubewa a gindin igiyar dabbar ma'ana dai gindin jigon ko ina dokin ya zubar da wannan abin da ya ci fa qala li khadimihi sai sai da yaron sa wanda yake kula da doki laula anni akhafu al-qisas yace wallahi ba dan ina tsoron ramuwar lahira ba laula anni akhafu al-qisas ba dan ina tsoron ramuwar lahira ba la auta'tuka wallahi da na ji ma ciwo mana dukan da zan maka da kai ji a jikinka ya zan zuba kuɗi in sai abinci kuma kana kallo ka ajiye irin ajiyar da dabba za ta barnata ya ce wallahi banda ina tsoron in na da ke ka za a rama a gobe kiyama ya ce wallahi da sai na da ke ka a ga da sarakunan baya kenan su ne malaman fa a ga sarki ne ya san ana kisasi idan an da ke bawa wannan ya taka masa birki to amma in irin zama ne na yanzu kawai ka yi kuɗi Allah ya hore maka ka sai doki suna barga kawai suna haya kama su kana zo an katar da ba maki ka fara zagi ko ka fara duka ko ka fara kai mari ana yi hakuri hakuri kai baka san me kake yi ba amma inda ka yi karatu sai ka gane in za ka ɗauki mataki ɗauki a hankali kar kai mai tsada ya ce to wallahi banda ina tsoron Allah maɗaukakin sarki da na ji maksu na fara tafsakara sai kaji a jikinka wannan yake gwada maka kenan duk arzikin mutum baya son asara duk arzikin mutum baya son almubazzaranci wannan yasa shi Allah a karan kansa shi kansa baya son almubazzaranci duk abin da zaka taba arziki ne na Allah duk abin da zaka zubar akwai dabbar Allah da za ta ci wannan abinci amma aka ce karka almubazzaranci inda abin da zai ishe ka a gidanka kawai shinkafa ce gwangwani ɗaya sai kai gwangwani bakwai kuka ci abin da za ku ci shidar ka kai bola ka zubar a hankali tsakanin kiyahi da cinnaka da dabbobi da waya za ka cinye arzikin Allah ne amma sarrafawar ya wuce kima Allah ce baya san shi wa kulu washrabu wala tusrifu inna Allah la yuhibbul musrifin ku ci ku sha amma kar ku wuce gona da iri Allah baya son ku wuce gona da iri to yadda Allah bai san almubazzaranci ba mai kudin da zai ga ana barnatar da dukiyar sa ya hakuri to amma ko da ka ga ana barnatar da dukiyar ka in za ka dauki mataki dauki kuma daidai da abin da addinin musulunci zai kada ka je daukan mataki kuma ka dauko abin da yafi karfi wani a duniya aka ma barna kuma kai ka je lahira ana biyan ka jira barna kaga ai ciko ya biyo bushiya kenan Allah madaukakin sarki ya tsare mu حدثنا أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذن الله صلى الله عليه وسلم ياشي أو حديثنا أبو هريرة لتؤدن الحقوق إلى أهلها لتؤدن sai manzon Allah ya rantsuwa kala biyu a cikin hadisin la lamu lamu qasmi ce annun da tazo karhe suke ce masa nuna tawkid as-saqila nunin ce da ake karfafa magana da ita mai nauyin kuma yace la tu'addun yace wallahi tabbas sai kun dawo da haƙoƙi zuwa ga masu su la tu'addunan huquqa ila ahliha duk wani haƙƙi da ka ɗauka manzon Allah sai da ya rantsi ya tabbatar yace wallahi wannan haƙƙin sai ka maida wa masu su ila ahliha zuwa ga iyalan masu wannan haƙƙi dan a ƙure maka abin sai manzon Allah ya ce hatta yuqada lishatil jamma yace har sai an yi ramuwa lishatil jamma ga dabbar da take marar ƙaho ita ce ake kiranta jamma wata hadu wata riwar kuma tace jalha da jalha da jamma duka abun su tsaye ne allati la qarna laha dabbar da ba ta ƙaho ita ce ake kiranta jamma ita ce ake kiranta jalha don ka daure tumaki a jigo in ka samu mai ƙaho mai ƙarfi za ka ga kawai tana dukan yan uwarta to wannan dukan da take muguwa to ita ma sai an yi fansa a ranar gobe alkiyama manzo Allah ce wallahi har tinkiya marar kaho sai an dauka mata fansa min shatil qarna daga akuya wacce take mai kaho ko ka hada akuya da tinkiya za ga tinkiyar awakin sun dame ta da ta sa kai su bige da ta sa kai su bige da ta sa kai su bige to wannan dukan da akuya take wa tinkiya manzon Allah ya rantsuwa ce wallahi sai an rama a ranar gobe alkiyama malamai suka ce to wannan hadisi in ka kalla akwai tashin hankali kenan a cikin shi fa kuma wanda yake gwada maka filin alkiyama ya wuce da dan adam zai iya kwatanta shi yanzu aka ce kai kirge dabbobin gari na an hada ka aiki to duk wata dabba da ka sani an yi a duniya suka ce da su Allah zai tashi alkiyama dan yayi rantsuwa ma da kanshi wa idhal wuhushu fasharat lokacin da aka tattaro da dukkanin dabbobi wannan da dabbar da ka sani a gida da dabbar da ka sani a daji duka da su za a zo filin alkiyama lokacin da za a gama hisabi a ce da dabbobi su zamanto turbaya din ko a lokacin da kafiri zai ce ya laita ni kuntu taraba ina ma in zamo turbaya malamai suka ce to al'amarin ubangiji a filin alkiyama ya wuce da dan adam zai iya kwatantawa in dai za a haɗo maka duk wata dabba da wadda kai zamani da ita da wadda aka yi kafin ka da wadda za a yi bayan ka a haɗa da su to ina kuma dan adam zai samu gurin tsira in dai ba a manta da dabbobi ba kowace dabba kwaya ɗaya an kawo ta filin alkiyama dan adam da aka dora masa cewa yi za a ma sakamako ko na alkhairi ko na sharri ba inda zai buye ko dabba ta ci ko ya fada ruwa ko ayi gobara ko dai ayi duk abin da zai yi ubangijin da ya halice shi zai hado shi a ranar gobe alkiya kuma duk abin da ya aikata ba abin da zai bata a cikin littafin shi mali hadal kitabi ko la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha lokacin da aka gama lissafi aka ajiye da abin da ya manta da wanda yake sana zai gansu tas an zube mashi sai ce mali hadal kitab wani wani irin littafi dan mi tsitsin abin ma da ni ban ma san na aikata ba shi bai manta ba littafin ya zo da shi a filin agobani kiyama lalle alkiyama al'amarin ta akwai tsanani to in za a yi tsakanin dabba da dabba malamai ko suka ce hibo nan ba kisasu takalif bane ba fa eh ba kisasu taklif bane kai dan adam kai ne aka yi kisasi shine na laifi amma ita wannan na dabbobi kisasu muqabala ne abinda kika yi aka ji zafi bara a miki ke ma ki ji irin zafin da aka ji in an gama shi kenan matsala ta kare yadda aka ji ke ma ki ji hina kisasun da za a yi musu amma hina dan adam kisasu taklif ne kisasi ne da in aka yi ko dai a karɓi lada ko a bada zunubi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga sahabban shi kun san waye matsiyaci wai suka ce mu an aka ce matsiyaci kawai mutumin da ba naira eh ba naira kawai ba arziki a gurin sa mu a gurin mu shine matsiyaci ce wannan ayi ba matsiyaci bane ba matsiyaci shine wanda zai zo ranar gobe alkiyama duk abin da ake da bukata na aiki a shiga aljanna ya zo da shi sallah lafiya kalau azumi lafiya kalau shahada lafiya kalau zumunci lafiya kalau duk inda ka daga daga 90 ya 100% amma matsalar shi shine kuma ko ina fa ana fantamawa da shi ya ci haƙƙin wannan ya zalunci wannan ya bata sunan wannan ya gurbata wannan ya taba wannan sai a fara kisas wani da kai kaza kawo lada sai a karba wani kawo kaza sai a karbe wani yi kaza sai a karbe tun ana karɓar lada sai abu ƙara ga lada gaba ɗaya ya ƙare kuma guntun laifi bai ƙare ba a rika ɗaukan zalunci ana ɗora masa sai zahi da yana da allan lada gashi nan rubutu tab ya cika yanzu ya dawo zero allan zunubi kusan ban kuma ya dawo ya cika da ya ƙarshe ce sai a tattara a watsa a wutar jahannama ya ce wannan mutumin shine ƙarshen mafiyaci a ranar gobe alkiyama Allah madaukakin sarki ya sa ba ma cikin su to kaga wannan fa duka akan bayi ake wannan maganar idan zaka zalunci bawa Allah ya tsaye da kai a yi kisasi a ranar gobe alkiyama ya ɗan adam kuma ɗan uwanka ka zalunci shi wani zaluncin ba mutum ɗaya za'awa ba wani zaluncin ba mutum biyu za'awa ba wani zaluncin fa yanzu ya wuce mari ya wuce duka da bulala wani zaluncin kawai mutum ne zai sa ba mai shigo cikin masallaci ya tashi al'umma wani zaluncin bindiga za a buɗe kawai a yi ɗaukar ran mutane kamar ran kiyashi kuma kana nufi duk Allah ya shiru akan wannan wala Allah ba zai kyale ba wani kawai saboda a ci zaɓe wani saboda a kwashi kuɗin jama'a wani saboda a zalunci mutane wani kawai a yi cinikin makamai wani kawai ƙasashe masu tattalin arziki su sa ku rigima su zo su kwashe arzikinsu duk haka aka yi ɓarar da ra'in adam har to amma duka wannan allah maɗaukakin sarki sai ya ɗauki ɗaya bayan ɗaya duka sai an yi lissafinsu yasa iyaka zaman lahi zaman ka lafiya a duniya shine zaman to baka zaluntar mutane in za ka yi laifi bar tsakaninka da kai da allah wannan ran da ka daga hannu ka roki Allah Allah zai yafe maka amma duk zaluncin da ka wa dan adam fa daga cikin sharadin tuban shi shine har sai ka mai da wanda ka zalunta wannan hakkin nasa yasa manzon Allah ce wallahi la tu'addunna al-huquqa ila ahli wallahi sai kun mai da haƙƙi zuwa ga masu wannan haƙƙi da haka in ka san ka taba haƙƙin mutane mai dacin a duniya in baka mai da batun a duniya mai da musu zaka ba su a lahira kuma Allah madaukakin sarki bai mantuwa mala'ikunsa ba sa mantuwa yasa imanan albani Allah madaukakin sarki ya ji kanshi da gafara yace in ka san ka zalunci mutane inda dama mai da in babu dama shiga kafafan watsa labarai nemi yaki a gurin in kai sa duk wanda ya ji ka zai yafe maka to jama'a ni ware da kuke kallo na na muku zalunci kudin ruwan ku na guri kaza kudin wutar ku ta guri kaza kudin kazan ku da kaza yace ni da kuke kallo na duka ni na saci amma na rantse da Allah duka wannan kudin sun safar kwarce sun lalace jama'a na higa uku ku yafe muka idan hada da ubangiji wanda abu zama lafiya mutane suka ji kare da za su ji ka kamar mahaukaci suna ma dariya amma an kai sa'a duk wanda ya san menene lahira an ya tausaya maka zai ce mu mun yafe iyaka namu wata kidan kai sa'a kenan cikin mutane 100 da kazalanta idan 30 suka yafe maka kai sa'a in kai sa'a wanda ka zalunta duka suna raye suka kafe maka ka huta in kuma ka san su ɗaya bayan ɗaya to bisu ɗaya bayan ɗaya wane mun yi zalunci a yafe mana wane mun ci mutuncin ka a yafe mana wane mun yi kaza a yafe mana wane a yafi juna irin yadda mutane suke ko shugaba ya zauna da mutane a ma'aikata ya zalunce su ya cuce su ya zalunce su ya cuce su in ya zo ritaya aka haɗu za a ɗan masa send up party ce to jama'a dai ɓatto na tuni eh mun yi abin da muka yi da dan kukansa da komai yace dan Allah a yafe mu ni dai duk wanda ya mun nafi masa da dawa ya ma eh duk wanda ya mun nafi masa to waye ya maka ai duk kai ne ka tattake su kai ka danne su da mai promotion da mai advancement da wanda ya cancanta a bashi mukami da wanda duka ka bi ka tattake to wallahi duka wannan sai Allah madaukakin sarki ya magana akan shi in kana so a zauna lafiya tun a duniya nemi a yafi in ba haka manzon Allah ya rantsuwa la tu'addunul huquqa ila ahliha wallahi sai an mai da haƙƙi zuwa ga masu su Allah madaukakin sarki ya samu dace da haka shiga haƙƙin al'umma wallahi akwai wahala wa alaikumus salam duka su muka yi magana za su da su eh na'am za a dawo da su insha Allah ta'ala duk da ban ji ba amma dai an ce babban malam ya ce in ka ce Allah ba zai hisabi ba ko an ce babban malam ya faɗa haka ko ya ce in ci kuɗin gwamnati ya yi gyara ko ni na san za a gyara na san za a gyara eh duk da Allah madaukaki saki ya ce wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah duk wanda ya ci dukiyar jama'a kafin a raba ta je hannun jama'a wani ne gululi dukiya ce da haƙinka da na wani a ciki kafin a ware naka a ware naka sai ta haɗo shi to duka ne an wala maka da suna wani da ware wa mai ya gudu ya ci magana da wani kiyama da haka da wanda ya ci kudin Najeriya da wanda ya ci kudin Saudiya da wanda ya ci kudin kungiya da wanda ya ci kudin kaza kowa ne an hada Allah madaukakin sarki ya sa mu zauna lafiya ita dai ka'idar manzon Allah ya rantsi kuma ko bai rantsa ba sadiqul masduq in ya faɗa gaskiya ce wannan maganar mun gaskata kan ya faɗa ko mun gaskata shi a bayan ya faɗa ko har Allah ta shi duniya amma Allah ya faɗa mun yadda gaskiya ce wannan magana da tadulan da kuka ila ahli wallahi sai an mai da haƙi zuwa gaba da haka kenan duk wanda yake da yara a karkashin sa ya taka tsantsan wajen nadartawa ya taka tsantsan wajen horo ya taka tsantsan wajen ɗaukan mataki wani lokacin giyar mulki tana an gaza mutane su je inda ba su shirya ba mutum ya ɓata maka da ya ka baka su haƙi sai an danne mu ga wanda ya tsaya maka ka je duk inda za ka in ya je sama hinka yaya yana ɗaga baki yana maka addu'a addu'a za ta je sama kuma aka ce ba ta da hijabi tsakaninta da Allah madaukakin sarki yana cewa Allah ya isa kowane mala'ika kawai budawa zai ita kalmar da kanta za ta zaka har sai ta je gaban al'ashin Allah madaukakin sarki tana zuwa za ta yi kuka a gaban al'ashi kuma Allah ce wallahi da sunan shi kenan zai rantsuwa la ansurannaka walau ba'da idin ce wallahi sai na taimake ka wallahi sai na dauka maka fansa walau ba'da idin ko da bayan tsawon lokaci ne tsawon lokacin zai iya wa kana raye zai iya zamantowa kana kujerar mulki zai iya bari he ka gama ka dawo gida kana ritaya ramuwar ta zo zai iya gyara ka sai ka ji lahira a gaban sai rama amma dai yayi rantsuwa sai Allah ya wannan fansa walau ba'da idin haka duk wanda Allah ya bashi mulki kai kuskure sa takalmin karfi in ya sa takalmin karfi wallahi da matsala zai taka kowa a mahima kuma kowa zai taka shi shi ne matsalar yadda ka taka kowa kowa zai taka shi don haka gara kar ka taka kowa barantana kowa ta taka a gaban Allah madaukaki ina ji ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wani mutum ya zo wucewa sai ga irin kamar da alamar himaji yake da jikin yana ya isa yi wuce kawai sai wani abin ya motsa hiya ina shugaba ya zo ya wuce ko sallama ko gaisuwa ba ba ka a kirawo shi dan waye ne kawai kafin ya karo so kawai ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zuke shi wannan fa abin da na aikata alama ce ta girman kai alama ce ta izza wadda Allah madaukakin sarki kamata a ce shi kadai ke da shi kuma Allah ya yi alkawari da izza da girman kai girman kai da buwaya nashi yace duk wanda ya arace wallahi sai mun yi dariya da shi yasa an ka ari girgar girman kai ka sa za ku yi jayayya da Allah maɗauki in ka ɗauki rigar izza ka sa za ku yi jayayya da Allah maɗauki da haka wannan mutumin da aka kira shi sai yake cewa girman kai ya dare da kirawo amma girman kai ɗan adam a ina ya ƙare a fuskar ya ƙare ko ya kwanta ya ce ta ka fuskar ka wuce ba wai ka taka ta gaba na ka wuce kana fafe da bai ce ta ta ta kan fuska ta ka wuce kaga karshen ka karɓi kaskanci kenan baka isa kowa ba ke wannan ne da zaka zauna lafiya a duniya duk yadda kake ganin mutum ya rena ka kada ka ɗauki matakin da bai dace tsaya iyaka matsayinka in kai ya cuta in za ka yafe yafe in za ka yi Allah isa gara a ce kai kake zunsa haƙƙi a lahira akan a ce shi yake biyo ka haƙƙi a lahira kar ka yadda mutum ya bi ka haƙƙin kwabo a lahira ba ta da kyau Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah ya tsare mu حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا ابو اسامه قال حدثني داود بن عبد الله مولى بني هاشم قال حدثني عبد الرحمن بن محمد قال اخبرتني جدتي kakata ta bani labari inda maza suke fito a hadisi ko an ummi salamata daga ummu salama da haka mata da suke zuwa islamiyya cikin haƙoƙinsu ya zama to suna karantar da 'ya'yansu suna karantar da jikokinsu kuma suna karantar da mazajensu in kin zo makaranta kin ji karatu ko kin ji hadisin adabul mufrad haƙƙin mijinki da haƙƙin 'ya'yanki da haƙƙin jikokinki karantar da su haka in magabata suke Nana Aisha kusan duk abin da muke karantawa na lamba bazin tahiya ita ta karantar da Urwatu dan Zubair cikin ƙananan yara da suke ba aikin da suka dauki karatu. Urwatu dan Zubair ya karantar da duniya lafazin tahiya. Abin ma da ya kurce wa duniya a riwayar Urwatu dan Zubair aka samu a cikin riwayar tahiya. Ila idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya mai kuma a ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu sai a ce assalamu ala nabiyyi waɗanda da cikin ruwa uwa sun shiga aka samu kuma da ruwayar na Aisha manzon Allah ya ce in na mutu da yadda ba a faɗa kenan daga kenan haƙƙin mata in sun yi karatu su karantar da miji su karantar da 'ya'ya su karantar da jikoki kuma uwaye suna da tasiri a tarbiyya irin tasirin da maza ba su da shi kai lokacin da za ka karantar da ɗanka ba wani tsoron da yake ba mamaki ka masa kwaljini ba mamaki dan za ka masa wani da za ka faɗa amma uwa a wayo da dabara da wasa sai da karanta da ɗanta sai ɗauka sai a zauna lafiya ya sa mace in ta yi karatu ya zauna namiji kuma in ya yi karatu wata gida tsawarta za a yi karatun ba lallai ba ne a rike shi Allah madaukakin sarki ya sa mu dace ya ce to a tsabarar ni jaddati an ummi salama ita ma malamar ta mace ce ta ce daga ummu salama matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam kana fi baitiha sai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a ɗakin ta ma'ana ranar ranar bakin ta ce to manzon Allah na cikin bakin ta fa da'a wasifatan lahu sai ya kirawo barar gidan shi wasifa ita ce ake kiranta ita ma al-khadim kamar yadda ake cewa al-khadim ana iya gayawa namiji ana iya gayawa mace shi ma kalmar al-wasif ana iya gayawa namiji ana iya gayawa mace amma an samu lugar da suke iya kiranta al-wasifa kamar yadda ta zo a wannan hadisi din barar gida dai wacce ta kai lokacin da za a fara yi mata ƙananan aiki amma karamar yarinya lokacin da za a fara cewa jirki su yi kaza kawo kaza ni kaza ƙananan yara lokacin da suka fara kaiwa kuma a matsayin bayi waɗannan suna ake kiran su alwasi ya ce to ko da awa sai fatan lahu sai ya kira wannan ƴar ƙaramar barar gidan nashi fa da awa sai fatan lahu aulaha ko dai baiwar kuyangar ta manzon Allah sai ko kuma ta ummu salama mai ruwa ne yake da shauku ko dai ta sace ko kuma ku yangar ta ummu salama ce fa abqa'at sai ta jinkirta ba ta zo ba abin da ya dauka yana cewa ke wance cikin yan sakan 30 40 ta zo ta sai ya ga shuru shuru shuru har ya kosa fa abqa'at tastabana da ghadabu fi wasbihi ummu salama ta ce sai naga fushi ya fito a fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ana yi ko kuna zaune ana zance da an faɗo ta kalma ga kowa a gurin sai gani har fuskar ka ta canja to wannan jinkirin da yarinya ta har aka ga alamun kuhi ya fito a fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fasta bana da ghadabu fi wajhihi fa qamat ummu salamata ila al-hijab tana ganin fihim ummu salama sai ta miƙe inda mata suke da wayo kenan ko mijinki yana fihi ki gane me dalilin da yasa yake bi kuma sai a nemi wadatar maganin fidin ya za a wuce wannan gurin karki a rake maki ya to me kawai muna zaune da kai muna hira kuma ka dauki fidin kaga fidin ba da kice ba amma wata mata sai ta arahe ta ya fa yayi ne dan ku yanke shi saboda ya kira bata zo ba ummu salama tana ganin fidin ta mi ta gane kafin a mata magana sai ta miki ba kamar ummu salama ta ila hijab sai ta je gurin labule ma'ana ta guje har kofar daki fa wajadatil wasifata tal'abu sai ta samu wani yarinya ni manzon Allah ya kira Najeriya ta ita kuma kawai same ta tana wasanta dama an sai karamar yarinya lokacin da ta fara kaiwa lokacin a gidan ta ake karanta wasifa da haka kawai tana wasan kasanta ko tana sharafke ko tana lakuma lakuma tana dai wasannin ta eh amma lakuma lakuma na larabci ko na ya ake da larabci fa wajadatil wasifata tal'abu wa ma'ahu siwakun to shi manzo Allah lokacin da wannan abin yake faruwa akwai asuwaki a hannun shi kuma galibi aka ce asuwaki shi yana kai wa dani daya to akwai asuwaki a hannun shi fa qala sai manzon Allah ya ce laula khashiyatul qawadi yace wallahi banda ina tsoron ramuwa in na dake ta Allah zai rama mata laula khashiyatul qawadi yawmal qiyamati a ranar alkiyama la auja'tu ti bi hadha siwak yace wallahi da na doke ki da wannan aswad ma'ana kenan da ya kokkwale hannunki yace to amma ina jin tsoron kar in kokkwale hannunki ni ma Allah ya tsaida ni a ranar gobe alkiyama a ce zai rama to kaga idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana jin tsoron ya dau haƙƙi ya je lahira min babil aula mu ya kamata mu ji tsoron dauka dauki mu je lahira in dai manzon Allah zai ji tsoro ko ba ya faɗa bane dan siyasa ba ya faɗa bane dan diplomasiya ya faɗa ne dan haka al'amarin yake da haka kenan kowa ji tsoron taba haƙƙi kowa ji tsoron shiga cikin haƙƙi zana Muhammadu ibn al-Haysam a cikin warware wannan hadisin akwai wanda muka wuce Muhammad ibn al-Haytham ko sai aka ce shi ya ƙara talla abu bi bahimatin ko a wannan yake ta talla abu bi bahmatin babu yaro din ko sai yace da tabbata sai aka yi a can kawai talla abu to da mai take wasan sai aka ce talla abu bi bahmatin yar karamar akuya sai a gidan kawai da ita take wasan tana wasa da yar akuya kuma ka san yaro haka yake aka sami yar karamar dabba mai bare-bare to za ka ga yaro ya maida ta abun wasa a taba ta cap cap cap biyu su kafu a guje su biyu ta a guje ko ta bai tana fada wani yan dabbar ta su kal abu bi baha mace sai ummu salama sai ta kamo ta sai ta kai ta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda aka ce ai suka dawo fa wajadtu alwasifatu kal abu sai aka ce wa ma'ahu siwaku to ita yarinya tana wasa da dan akuya a waje shi kuma na an ce da azuwaki to me ya hada manzon Allah da wannan yarinyar kaga akwai abin da ya hada su ke yasa aka ƙara wannan wasiya ne ni da ke cewa kal abu qala falamma ataitu biha annabiyya sallallahu alaihi wa sallam sai ta ce lokacin da na zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ita ma'ana da ita zai ta ga wasa take sai ta fito daga ɗakin ta sai ta kawo hannun yarinya ta ce manzon Allah yana kiran jikin kyale kaga tun daga can ta ga mata me zai sa kai da wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ta ga Abu Salama wallahi ban ji kiran ba da aka zo da ta kamo ta tana kawo ta gaban manzon Allah sai ta kawo ta da uzurinta qultu sai Ummu Salama ta ce ya Rasulullah ya manzon Allah inna hala tahliku ta ce wallahi tabbas tana rantsuwa ma sami'atka bata ji ka ba a ga mata na adalci suke kenan lokacin da ta karbo ta ta san ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga yawo ya baci to tun daga waje ta tambaya me ya dalilin da yasa kika aikata wannan laifin in na uzuri ne a yawa mata uzuri da ta samu uzuri ne kuma a ce yarinya za ta ba da uzuri da kanta a gaban manzon Allah sai musulma mata ba ta uzuri ta ce ta yi rantsuwa da Allah manzon Allah ya kowa sanin kuma girman Allah madaukakin sarki ma sami atka bata ji kiranka ba qalat sai ummu sallama ta ce wa fi yadihi siwakun a hannunsa akwai aswaki shine inda ya faɗa kuma wacce magana ta baya kenan ko laula khashiyatul qawadi la auta'atu ba dan ina tsoron ramuwa ba da na dake ki wata ilke nan fada yayi ba dan ina tsoron ramuwa ba da na dake ki sai ummu salama ta ga mata ai ma ta rantse da Allah ba ta ji abin da take faɗa ba ka kenan ya ji tsoron Allah ba zai yi duka ba an kuma ƙara sanya ya masa zuciya ba kawai kin zuwa ta yi ba dan janjanci na yaro a ta ki zuwa ne dan bata ba je kiran ba bata san ana kira ba ba da za ta zo ta wallahu ta'ala a'lam da sai dai mala ya ce hadisi shi wannan da'ifi ne akwai matsala a cikin shi wallahu ta'ala حدثنا محمد بن بلال قال حدثنا عمران عن قتادة عن زرارة ابن أبي أوفى عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله سي من ضرب ضربا وان دي يدوك ضرب ضربا وان دي يدوك ضربا abin da zai ɗauki sunan duka kowane irin duka ne yasa aka kahi da na kira ko maf'ulun mutlaq ko man daraba darban ne sai kira shi maf'ulun mutlaq akwai maf'ulun bihi ko akwai maf'ulun li ajlihi akwai maf'ulun lahu akwai maf'ulun mutlaq ko da wanda daga cikin maf'ulun mutlaq shine ka fada ismi kuma ka ciro wani suna daga jikin wannan ismi din man daraba darban wanda duk yayi duka uqtussa minhu yawm al-qiyama za a rama wannan dukan akan shi a ranar gobe al-qiyama da haka kenan har dusulun masa sosai sai a hankali an an baka dusulun masa a makaranta zauna da principal ku zauna ka ce me yasa ka bani eh in hedi masa ne baka yi ka tambaye hedi masa wai me yasa du malaman nan bi kawai ka ba da sulun masa ni ne kake so a yi daga da ni a filin alkiyama ko kuma ni ne na fi kowa kama da azzalumai ko ni ne na yi kama da ba na son shiga aljanna ko ni ne kama da fulatsariyar matsala ce a mun baka ne saboda mun ga za ka fi kowa adalci kafin kai hukunci za ka tsaya ka tantance hukuncin da za a yi ya dace ko bai dace ba kaga kira abin da aka zabe ka kenan ko amma ziyada ma kamar al'ada da an ce mutum dukkanin masani kamar abin da ake faɗa ba kamar ya fi kowa mugunta a makarantar kenan sai fa zai sayo zabgegiyar dorina ya tsali zabgegiyar bulala ana yawo ana gudu ko abin da ya ɗauka kenan an aka baka dukkanin masa ya zama ta dukkanin masa ɗin ne horo ne aikin ka horo kuma ba lallai ba sai da bulala yaro in yayi ba daidai ba nuna masa abin da zai zama to daidai ta hanyar nasiha ta hanyar shawara ta hanyar tsoratarwa in ya kama a yi dukan a yi dukan da ladartarwa shi ne hikimar abin da ake nufi ladartarwar ba wai kawai dukan ba Allah ya samu dace حدثنا خليفة قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا أبو العوام عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن الله يأتي من ضرب ضربا وأن يدوك zulman duka na zalunci iqtussa minhu yawmal qiyama za a dauki ramuwar wannan dukan a gare shi a ranar gobe a kiyama da haka sai fassara maka irin dukan dukan da ya zama na zalunci wannan shine za a rama a gaban Allah madaukakin sarki kafin a wuce da haka kenan ko yaro ne ko yan unguwa ne dan kai karfi dan ka samu kaza duk wanda kai masa duka na zalunci za a rama masa ranar gobe a kiyama Allah madaukakin sarki ba mu ikon tsare hakokin mutane in Allah ya kai mu sati na gaba sai mu tsawarar ta babu uksuhum mimma talbasuna idan za ku yaran gidan ku dinkin sallah to ku yi musu irin dinkin sallah da kuke dinkawa kanku wallahu ta'ala na'am na'am na'am shi duka hadisin na'am ai fa faɗin natijar na'am a ba shi bane ba shi ne wani mai na baiwar ba shi bane ba da'ifi ne eh wanda suke saman sa shine akhrajahu muslim amma shi ne wannan da da'ifi ne in kuma ka na eh ai lalle da'ifi ne ai ta kale ne insha Allah da'ifi ne eh insha Allah na kamata duk duba inda ya kamata in duba insha Allah da ifi ne da afu albani fi ghayatul maram insha Allah maganar na'am na'am muna da akwai dukan da ake wa yaro shi kansa yaro ya san wasa ake da dukan wannan ko irin wannan dukan na wasa babu laifi a jikin shi yara suna wasa ka zo ka dan tabu kan yaro shi kansa ya san kamar zaɓarsa ma kai a cikin al'umma kaɗan jabu kan shi ko wannan babu laifi yara suka ce idan suna wasa idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wuce ya yi jabu kan yaro da ka zo zaka san wa manzon Allah ya jaba saboda yana jabar kan nasu to wuni zai yi kuma kansa yana ƙanshi da haka to yara Allah Allah suke in ya zo wuce irin dan jabar kan nan da ake a jaba su yara sun san kauna ce ta sa take irin wannan babu matsala kan shi insha Allah amma duka na zalunci da ma'aikace na'am نعم kamar mutum da yake yanka laya ai duk ɗaya ne kamar kura ta cinye akuya ko ai dai yake da mutum yanka laya daidai yake da mutum yanka laya ko yanka ragon suna duk ɗaya ne yadda Allah hore maka kaci ita ma ta Allah hore mata ita abincin ta a cikin ta yake ko kifi ya cinye ƴaƴansa ko kyanwa ta aihu ta cinye ɗanta Allah ne ya ba ta damar da haka wannan babu shi a ciki amma akwai zama da za ka ga an yi a gare shi kai kanta za ka ga a matsayin ka na adam da ka ga abun ka san zalunci ne to irin wani ake a cikin sa wallahu ta'ala ala na'am akan eh Na'am. Eh. Eh. Eh. Eh kamar yanke kawo inda ba zai zama lahani ba babu wata matsala a cikin shi ai da duka ta fi su muni ai ko ai abinda muka wuce ni ne kawai dai kar a yi alama a fuska ko kuma ba fuska bane ba wasu dabbobin kuma aka cire kahonsu yakan zama kayan ado ba ko kamar hauren giwa in aka yanka aka yi wa mata sarkoki da su ko yana daga cikin abin da yake da tsada ko yana daga cikin ne ma babban kuɗin higar kasar Ivory Coast ina ji daga nan ne ma aka sa mata wannan sunan na Ivory Coast ko ko Cote d'Ivoire ko wannan hauren giwan shine suke yankewa ana yin kayan ado da shi sai dai matsalar su kawai da su da malaman fikihu ne malaman fikihu sun ce duk abin da aka cira a jikin dabba tana tsaye to wannan abin haramun ne da zirfani da haka aka cire aka yi sarƙa tana tsaye to kaga suna da matsala da malaman bidiyo sun zartar da tsakanin wallahu a'lam wani wanda ya rubuta yake ta assalamu alaikum Allah taimaki malam Allah taimaki mu gaba daya malam menene hukuncin mutanen da suke labulai da suturarsu mana kamar rigar su ko babbar rigar su in ta mutu ta sa ta kai labule wallahi ban san matsalar ra'ayi sai dai Allah sa akwai abu da ka karanta ko hango ni ba hango ko wani a cikin mutum labar riga ka ta mutu sai labular ita ba wata matsala wallahu a'lam assalamu alaikum Allah ta miki mala amin mala tambayar ita ce menene hukuncin yin birthday da ake yi idan shekarar haihuwa ta zagayo yahudanci ne da nasaranci cikar alƙawarin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam da yace la tattabi'unna sanana man kana qablakum hazwa al-quzzati bil quzza aw ta'alu hatta law dakhalu hujra babin la dakhaltum manzon Allah ya ce sai kun bi sawun magabatan takku takku duk abin da suka yi sai kun aikata sai bayan ɗaya kun aikata to wannan in ka ga mutum na birthday to yana fara gaya maka hita ya fara yin sammako tun kan ku zo ni nayi gaba e ya ɗauka ne daga cikin ɗabi'un ƙurayawa bannan yahudawa da nasarawa da majusawa wannan ya shiga layi tun daɗewa ya fara tafiya ya sa mutane sai sun yi taka tsantsan duk abin da ka gani ana yi ba komai bane za ka yi da haka da birthday da maulidi da wane ne dukkan sawu abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa kuma ga kallon rayuwar manzon Allah abin da ya faɗa duk gaskiya ne yadda tura suke tafiya haka muke tafiya illa iyaka kawai suna gaban mu ne in sun dawo suna funk maka mutanen mu za su yi funk in suna shashawa za mu yi shashawa in suna zane a jikinsu za mu yi zanzane a jikinsu in suna faɓule wando a faɓule wando in suna shan giya za a sha giya in suna shan kwaya za a sha kwaya in suna magana ana karya ta za a yi magana a karya ta duk abin da ya faɗa sai an yi sai da manzo Allah zo wasu malamai suka ba da gani suka ce wallahi ɗayan su in ya nemi mace akan titi kuma sai kun nema ko kuma me ake yi duk abin da suke haka ake yi kawai sai dai mutane su gane me abin birgiya da me abin balbira ba kuma da ake tausaya wa samari kenan masu tasowa yanzu samari sun ɗauka ba abin birgewa sai waɗannan mawaƙan na arewa 24 ita ma wata mummunar tasha da muke fatan Allah ya kyautata mana magani dan wannan mai hip hop din yake ko zafafa ko wannan mutum an bi wasa ba akwai matsala a cikin al'amari wallahi duk wani waƙe ba san ba sai ya kana to sai ya nuna mutane al'adar shi da an gani kuma sai ga samari sun dauka yana gani na kusa sai sai zai jarraba abin da mawaƙi yake in tafiya yake in riga ya sa in wani abu ya sa a hannun shi za ka samari sun sa menene abin burkewar ba mamaki fa shi lokacin da ya sa wani alƙawari ne in ka ga mawaki da sarka ba za ka dauka a banza ya sa ta ba mamaki alƙawarin da zai cika ma shedanin sa ne kenan shedanu za su taimake ni za su tara masa yan kallo za su tara masa mabiya amma sharɗin mu za ka yi mana bauta iri kaza galibin mawaƙa kan su fara akwai website da ake warewa shiga za ka yi ka sa profile ɗinka idan da kake buɗe facebook a guri ka za kake za a zo a ware maka yaran da za su ma training da aljaru da komai da a tara ma mabiya da komai da haka idan kaga mutum da sarƙa a hannu ko ka gani da sarƙa a wuya ko yayi zane ba mamaki kar alƙawarin da aka ɗora mashi to kai kana zo ga mutum ya zana me dalilin da yasa ka zana kaga mutum yayi wata alama sai ka ce kayi wannan alama din in dan rasulun da in ka ga yayi iya san me yake nufi in dan box ne me ka san me yake nufi in dan ball ne shi ya san me yake nufi a banza kuma ga mutum a bulon a fili yayi ball a rana a cikin rere ko ciyar babu amma hima in ya ci ball sai zai irin nasa wancan ana ba ni miliyoyi a wata kai in ka kare hidima ba kai wahala da kai amma abin da ya kai haka za ka ya kamata wallahi mutane mu gane fa tura nan ba su bane abin kallon mu wannan sunonin da aka manta na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a dawo a raya su ne zama lafiya amma yanzu wallahi samarin mu da ƴan mata da ƴan maza wallahi abin akwai abin sosai duk abin da yake na tabara shi ne ya fi burgewa wancan sati ina jira muka an yi tambaya akan wasu sun yi fati sun gama kandi ko makaranta ta hiriya da aka yi ko abin da ya bige mai aka ce wai sun bi wasu unguwanni akwai wani group sun yi biyo wani group ko wace ne an je kofar gidansu an yi fati yau kofar gidansu wance gobe kofar gidansu wance gobe kofar gidansu wance mu ma har mun samu dan karo na unguwar aiki sai ka rasa to me abin burgewar a ciki fatin ba al'ada mu bace ba mu idan an yi kawai ka cewa mutum alhamdulillah ko ka cewa Allah madaukakin sarki na gode ni'imar da kamun har na gama secondary school in zan ya fito ka gode ma Allah inda abin da ya kamata kai kai su jubi shuku ita kanta walima ba ce fado ne ai karka dauka ba sharadi ne kai ma ya kai walimar ba ita kanta walima ba sharadi ba ce ba dan haka ka gode ma Allah tsakaninka da kai da shi ka durkusa ka mai sujada wannan shine abin da tabbas za ka samu lada in kai walima ba tabbas za ka samu lada dan ba manzon Allah bane ya ce ayi fa dan mu daina wadarar kan wani sai to ai ni walima muka yi ko ita kanta walimar babu tabbacin zaka samu lada abin da yake da tabbas idan labari ya zo maka ka ji daɗi ka durƙusa ka wa Allah sujada ka ce sajadtu wajhiya lillazi fatarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi wannan shine abin da in kai tabbas zaka samu lada amma dan kai fati babu tabbacin zaka idan kai walima ba tabbacin zaka samu lada walimar da kake da tabbas din zaka samu lada ita ce aulin marawi shafi eh idan Allah ya baka dama kai aure kai kunshi to babu laifi kai walima in kai walima wannan zaka samu lada insha Allah ta'ala Allah ya samu dace Allah ba mu ifin kiyayewa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin